إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ko da daya ga wata na sha'aban hijira shekara 438 wanda ya dace da sha bakwai ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin littayi alwajiz fi aqidata salafus salih yau za mu yi darasi na tara a wannan littayi darasinmu na tara a can kuma wanta alwajiz na fikihu darasi na 106 muka yi inda za mu tashi yau insha Allah masu binmu da littahi safa ta 62 ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a yu'minuna bi anna afdala wa aladh an-na'im yanaluhu ahlul janna huwa ru'yatu rabbihim fil akhirah bi absarihim ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه yace ta ahlus sunna wal jamaa kuma kullum mu gane wannan kalma ta ahlus sunna wal jamaa manhaji ne aqida ce ba cewa ba zaidi ne ko amr ne a aqida ce duk wanda ya dace da ita shine ko kai da awata idan baka dace da ita ba kai bane aƙida ce ake so a dace da ita wadda ta tsira duniyar lahira wanda ya dace da wannan aƙida shine ake magana wanda yake kan aƙida ta kwarai wadda take daidai da aƙidar manzon da Allah ya aiko da sahabban shi yace ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna afdal wa alladhi na'im yanalu ahlul janna huwa ru'yatu rabbihim arzuna jama'a sun yi imani da cewa mahihiciya mahi daɗin ni'ima wanda 'yan aljanna za su samu shine ruwatu rabbihim fil akhirah bi absarihim shine dibar Allah ubangijin su gobe kiyama za su ga ubangiji da idan su wannan ruwaya bukhari ko muslim duka ruwaya ta tabbata dai manzal ya ba labari cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna qala Allah tabaaraka wa ta'ala hal azidukum mana kuna san turudun ziyada kuna san kari akan ni'ima da kuke ciki za su ga cewa me ya saura ya Allah alam tubayyidu juhana وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار يا الله me ya saura mana me za mu nemi ƙarin wannan ni'ima da suke ciki za su kai mai ƙarin ne za su nema suna ga babu wani abu da ya saura wani za su nema na jin daɗi ya ƙare za su ce Allah ba ka haskaka da fuskar mu ba ka samu aljanna ka tsirtar da mu daga azabar wuta mai saura ya Allah kiran su dai a karan kansu ba su san ba wata ni'ima wadda za ta kai ko ta hi abin da suke ciki ya ce fa yaka shifar hijab fa ma'utu sha'an habu ilai mirwata rabin a ruwaya ya ce a lokacin da ke su ba san ba abin da ya wannan to shi Allah ya san akwai abin da ya wannan ni'ima da suke ciki daɗi sai ya yi musu hijabi da a nan duniya ya sa tsakanin shi da bayan shi sai ya yi hijabin da ya hana mu ganshi da yana a ganshi lokacin idan ya yi wani hijabin ba su taɓa samun wata ni'ima ba da ta kai wannan ni'ima ta ganin ubangiji subhanahu wata'ala kendibar Allah ta yi kowace ni'ima daɗi a aljanna tana mata da kai da dukkan wata ni'ima dibar Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a na ganin Allah ubangiji a lahira kuma da idansu wai zuru nahu za su kai ma Allah ziyara 'yan aljanna ana kenta yau ziyara akwai ranar da ana cin wata kasuwa aljanna a sati ake cin kasuwar za a je kowa a bayyana Allah ya bayyana ga kowa wannan diba wannan kasuwa da aka ci ta kowa zai gaba gaba daya idan aka dawo gida su mata yan aljanna sai su ga mazansu sun ƙara kyau sama da da kuma kuma ku isko matan ku sun hina da kyau kowa zai ƙara kyau da kwalliya sama da ta da wannan aljanna a sati ake samun wannan canji canji ne na musamman wanda kowa zai shiga wani ni'ima ta musamman wannan tabbatacce ne kenan wa yukallimuhum Allah zai musu magana bayan dukkan sallama ta mala'iku sauransu salamun qawlan min rabbir rahim Allah zai zai wa kowa sallama ya aljanna Allah sa muna ciki ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala qala Allah tabaaraka wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ya ce wasu huskoki a wannan rana suna cikin nadira alama ce ta ni'ima alama ce ta jin daɗi domin ya ce ilarar biha nazira domin suna dimar ubangijinsu dimar Allah subhanahu wata'ala ita ce suke samu wani ya tabbatar wani ayar tana tabbatar ma da ganin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahum sai raunahu subhana kama ya rauna na kamar laitar badar la yi damu na fi ru'yati kama akabarin nabi sallallahu alaihi wasallam bidalik faqad innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yati ruwayat imam bukhari ya ka muslim ya kawo yace wa annahum suwa su aljanna sayarawnahu subhanahu za su ga Allah subhanahu wata'ala kama ya raunar kamar latabadar kamar yadda za ku ga wata daren sha hudu latu damu na fi ru'yati yanzu in ku nawa dubu na kuka tara a wuri guda a diba wata akwai mai kare wani ce ka kare ni akwai mai kare ta kare shi ba turu ko ya kalli mana ne yawon misali ne na yadda ba mai kare kowa ya ce kuma wannan kama aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam kama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin da haka fa qala yace innakum satarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijin kama tarawna alqamar lasaba kama da kuke ga wata daren 14 la tudamuna fi ruwati ba ku turareniya wajen ganin shi yace wa anna allah tabaaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya fi thuluth al-akhir min al-layl nuzulan yaliku bi jalalihi wa azamati subhana Allah mai girma da buwaya yana sabka saman duniya a sulusun dare na ƙarshe na dare sabka wadda ta dace da girman shi da buwayar shi da tsakakan shi shi ya san iyaye abin yake ciki abin da kan kallo gaba ta iya suranta abin ka yi imani ne da haka ya ce wannan magana yace fadar Allah yace fadar ruwa ta tabbata a bukhari haka sai cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa utiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yanzilu rabb yanzilu rabbuna kullu layla ubangiji mana sabaka dukkan dare ila sama'id duniya zuwa ga saman duniya shine ya baka sulusul akhir lokacin da sulusin dare na karshe ya saura kenan idan ka raba dare gida uku sulusin na karshe sulusi kenan daya cikin uku kenan ciyar ɗan ciyar kin dare kenan misali zaka ɗauka hadawar rana zuwa ketawa alfajir yanzu misali ka ɗauka ƙarhe bakwai zuwa ƙarhe biyar awa nawa ne awa goma ne an ko? he ka raba awa goma gida uku kasan kenan kowane kenan aka ɗauki awa shida da minti arba'in ka ƙara a saman nuna samu ƙarhe a nuna a yanzu ɗauki awa shida da minti arba'in ka ƙara ka ƙarhe bakwai nan za ka samu ka ƙara awa shida da minti arba'in kin za ka kare biyu ba minti ishirin bakwa a yanzu kenan kare biyu ba minti ishirin an ka ɗauko awa shida minti arba'in ka ɗauka kan kare bakwai kare biyar an ka kan bakwai sha biyu kuma ka kare ɗaya da minti arba'in kenan kare biyu ba minti ishirin ya shiga yanzu ta wani shi ne sulusun dare na ƙarshe a yanzu wanda a shi ne cewa allah sama da ke sauka saman duniya iya cigiya cigiyar da yake a sama lokacin ne da barci ya yi daɗi barci ya yi daɗi yadda ko ɓarawa a lokacin ke sata ƙarye biyu zuwa uku haka suka ce ba daji lokacin suka sata ƙarye biyu zuwa uku ba suka yi hudu man yau sata da mai yawan lokacin da biyu ake abu ya ce a lokacin nan ne allah ke cikiya man ya du'uni fa astaji bala waye zai addu'a in karba mishi waye zai roƙi ni allah kun banka zama kuran allah banka zakuran waye zai roƙa in bashi waye zai nemi gafara ta in gafarta mishi haka Allah ke wannan magana har ya zuwa ketowa alfijar shi ne kita kenan mai neman biyan bukata ga Allah subhanahu wataala ya gabatar da bukatun shi a irin wannan lokaci ne na samun istijabar addu'a Allah ciki yake kun bayan ka dauki lokacin kuma ka dauki kalamomi na samun biyan bukata misali ruwat Imam Bukhari ya ruwato wanda mu zaki ba labari idan mutum ya halaka cikin dare kuma ta'arra min al-layl wanda cikin dare ya motsa ya halaka sai karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghafirli ya ce wanda ya wannan addu'a bayan ya halaka daga barci in tashin da ya yi don ana yin ta wannan kayan aji a yi arwallah da ka halaka ya ce idan da ka je ka yi arwallah an kai sallah allah zai karba sallaka zai karba sallaka ya ce idan kuma addu'a ka yi allah zai karba kada zai yake ne ka je ka yi sallar kuma ka yi addu'a ka ga wannan addu'a kuma ga lokaci ne wanda yake na amsar addu'a nan mai kasa kun ya kawo a nan sabkar Allah subhanahu wa ta'ala saman duniya shi ne kurin magana ya ce sabka wadda ta dace da girman mulki shi wa yi uminu na bi'an Allah ta'ala ya ji yawon mi'an lilfasali bayan al'ibad kuma ahalu suna wani jama'a suna masu yarda imani kenan yardar da cewa Allah zai zo a yawmal mi'ad ranar da ya alƙawarin gamuwa da bayi ranar tattara mutane da aljannu da mala'iku kuma zai zo don yin hisabi ya ce lilfasali bainar ibad don a bambanta gaskiya da ƙarya a yi hukunci tsakanin bayi wanda cewa don adalcin Allah a wannan rana zai tabbatar da adalcin shi kai ka san yi za a yi za a fara da dabbobi dabba da a nan duniya mai kaho ta tunkuji mara kaho ba ta abin ramawa Allah zai fara da su a wa mara kaho kunduma kaho tara mutum guzo da aka mata ta ɗan wanda Allah kai kanka kasan gaba da idan kai an adam mukallaf an yi sakamako an saka ma dabba zalimci da aka mata to kai wanda ka zalimta kasan dama kai ba magana kai ne a gaba-gaba wannan adalcin Allah kenan in shi ne ce lahira take da lamari wanda cewa bayi da suka fahimci hikimar Allah kan tashin kiyama ko da mu kan muna iya nema a yi ta na mutane suke nema a zo a ce a kawai kotu ko ta yi hukumci aka yi wani abu huce a ka nema a yi zo a yi wata komisiyon ta wane ne ta mi ta nema wata haƙƙi su ko to wannan duniya za a rayu an rayu wani ya kashe wani wani ya je ya ɗauki dukiyarka ya wace kudinka kace ka kana kallo ka sha wahala dukiyarka kana matsa-matsa tsakan dare yanzu kana barci kuna kana tashi babu ya ɗauki takaici ya canza shi kenan ƙari da baƙi yama kai masu abin badadi kenan iya cikin adalci hikimar Allah tashin kiyama a rahama maka a saka maka amma ba shi mashi kenan ƙare kun ya ci banza ya je ka sha wahala ya tashi ya kashe ka ci dukiyarka na ƙari ba san koyewa na ana ta bincike an yi ba a yi ban zai ana magana Najeriya a wasu kashe shafar a yi suwa ne na yawaye ku kare hayane ku Allah zai sada kiyama ko an kashe shafar waye ne ya magana ba wani bane ba wani ne wanda mutum sai ba kansu wahala ne ma wani godewa wannan in ma wane ne shi Allah ya san shi ba kuɗi ba zai zo ya ba jafar kawai ba shi lafiya kawai ba shi rai an kare hisabi kun ya saura kuma za a koma ga Allah wanda ke alim da kai shahada wanda ya san gemu da boye da hili ya san komi na yau matsalar suna ga shi kenan mutumin ya sha an kare shi ka bai sha ba akwai lahira wanda masu imani akwai kiyama kenan ita ce adalcin Allah Allah ya tada kiyama lil fasal bainal ibad dan yayi hukunci tsakanin bayi wannan zawwa maji'an yaliqu bi jalalihi jalla sha'anu zawwa wadda ta dace da girman Allah baka yasu da kanka don abubuwa maganar sabkar Allah zawar Allah kan ma kai imajinin wani abu akan ka irin naka a kaza ne kaza ne wannan aje zai halakar da kai ma kurin kai ne ka imani Allah zai zo shi ya san yaya abu yake ciki amma ka faɗa abu kurin kamar yadda ya zo ya ce kama wasafa nafsahu fi kitabil aziz wannan abun kamar yadda shi Allah da kanshi ya siffanta kanshi a cikin littayi buwayeye shi ne kenan alkur'ani ya ce kalla ita dukkacin ardu dakkan dakka waje a rabbuka wani malaku saffa saffa wani shi tabbatar da cewa bayan tabbatarwa kalla ko kan tsawatarwa idan dukkacin ardu dakkan dakka idan aka nike ƙasa nikewa وحملت الأرض والجبال فدكتا ها دكان دك wannan abu ne tabbatacce za a gama ƙasa da a gama a murce ta koma ƙura ya ce waje a rabbukar malaku a wannan rana ubangiji zai zo da mala'iku su ma za su zo ilin kiyama saffan saffa mala'iku masu masu hinin kiyama sahu-sahu na mala'iku za su zo wannan shi ke tabbatar ke kenan Allah zai zo hilin kiyama magana kenan zauwa wadda ta dace da girman mulkin shi amma dole wajibi nan wame ne wajibi ka yi aƙida ka zama to haka ka yi na mai aƙida ka yi imani Allah subhanahu wata'ala zai zo hilin kiyama mana zauwa wadda ta dace da girman mulkin shi wannan aya kenan cikin suratul fajar aya ta 22 sai cikin bakara shi ma ta 210 inda Allah ke cewa hal yanzurun illa an ya'tihum Allah fi zulal min al-ghamam wal mala'ikatu qudil amr shin mutane suna jiran wani abu daban da za su yi imani in ba cewa suna jiran zawar Allah a cikin wani giligije mala'iku ma za su zo Allah ya riga ya hukumta komai magana ke magana zawar Allah a hilin kiyama a cikin wani girgije na musamman wata inuwa ta inuwa ta gilgiji inuwoyi na gilgiji ya ce faman haju ahalus sunnati wal jama'a fil imani billahi ta'ala ya talakhas kinan manhaj tsari hanyar ahalus sunna wal jama'a akan imani da Allah yana ana za a tato shi za ka samo shi a wannan abin da za a biyo baya ci meye hakikalin imani da Allah ya ce bil imanil jazim wal iqrazil kamil wat taslimit tam bima akhbara bihi Allah ta'ala wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yace shine imani bil imanil jazim zaka yi imani yanke mana wanda babu kaidi ba shakka cikin shi ka yi ikirari cikakken ikirari samuwar Allah kasancewar Allah wata salimu tam da mai kauya gaba da total ba a samun kurin ka mai kauya ga umarnin Allah da abin da Allah ce kinan ka yarda ka tabbatar ka mai kauya bima akhbara bihi Allah ta'ala gama ka yarda abin da Allah mai girma da buwaya ya ba da labari wa aka bara bihi rasulu sallallahu da ka yarda da abinda manzon Allah ya bada labari ka yarda ka tabbatar da shi wal amal bihima kuma da aiki da abinda Allah ya bada labari da abinda annabi shi bada labari kai aiki da abinda suka bada labari min jami'i wujuhima min dun taraddudin aw shakkin aw raib ka yarda da duk kai aiki da dukkan abinda suka zo ta wannan hanya ta kowane bangare in dai Allah ya ce in dai manzo Allah ya ce kurin ba wani kai da kawowa ba wani shakka ba dodar ba tsarkarcin komi kurin ka yarda yace wannan magana kama qala al-imam at-tabi'i al-faqih Muhammad bin Muslim az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yace min Allah risala wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim imam zuhuri shi ne malami na harko wanda aka ba kula da kumutun gama sunna a wuri guda inda aka ba zai bin sabit kula da rubutun ƙura'ani shi kuma shi a zamanin shi shi aka ba kula da yadda za a gama sunna a wuri guda don da a ware gaskiya da ƙarya ka je gaba a kasa ganewa imam zuhuri kenan ya ce min Allah risala saƙo dai kenan na mazanci daga Allah yake Allah ya aiko da manzo shi ke saƙo Allah shi ke aike wa Allah rasulul balag shi kuma manzo ya isar da saƙon da aka mishi wa alaina taslim mu kuma abin da yake kanmu mai ƙauya ga wannan saƙo na Allah wannan magana ce wa kama qala imam al-hafiz al-hujja sufyan bin uyayna rahimahullah yake cewa kullu ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu la kayf wala misl yace dukkan abinda Allah ya siffanta kanshi da shi a alqur'ani na ji na gani na sabka na zawwa da wani abubuwan yace ka karanta shi kurin shine tafsirinka a bayani da aka ce alim ai ilimin kaza ne da aka ce ganin Allah ai ganin iri kaza aka yi kaza da kaza sauka ta Allah ai sauka ka shiga bayani ba naka bane anan ba a tafsiri ba a tafsirin sifa ta Allah kai bayani ne take yace wa'annan dukkan abin da Allah siffanta kanshi da shi a alqur'ani fa qira'atuhu tafsiru kullun ka karanta shi tafsirin shi ji gani zawa kullun tsayana la kai wala misal kaka a yaya ne ya zo yaya ne sabka yaya ne ganin ko ku a irin na gani nawa irin nawa ne inda kaza don dole ba wannan ba kai ba misal ba yanda abin yake kun babu irin na kaza da suka misali shi Musa mil basir ko wannan shine bayanin da suke so su maka yace wa kama qala imam ash-shafi dole kama magana maka ba ta kan masalan haka kamar da imamun shafi rahimahullah ke cewa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradin rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam shafi ke cewa amantu billah na yi imani da Allah wa bima jaa anillah na imani da dukkan abin da ya zo daga Allah ala muradillah a yanda Allah ke nihi da kayan shi musamman ba gani ba a yanda Allah ke nihi gini musani ba abin da yanda Allah ke nihi kuma wa amur rasulullah kuma na imani da manzo na Allah wa bi ma ja rasul da dukkan abin da ya zo daga manzo na Allah ala murad rasulullah akan nihin manzon Allah abin da yake nihi da shi dinan mai kawiya ne ba na ba na ka ciki وقال الوليد بن مسلم القرشي سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا يتي نهما إمام الأوزاعي هكا سفيان بن عيينة هكا مالك بن أنس ناموس التنبيا kan wannan hadisin da muka ambata na baya da sabkar Allah zawa Allah sufufin Allah dai na musu tambaya kan irin wa'annan abin da aka dangana ma Allah da Allah ba ta kai sifanta kan shi ba annabi sifanta Allah da su me ma'anar su yaya ake ni da su na siffofi da magana wani ganin Allah da aka bayani faqalu duka wa'annan da Imam al-Auza'i da Sufyan ibn Uyayna da Malik ibn Anas duka sun ban amsa guda gata amiruha kama ja'at bila kai kurin kuzartar da ita duk siffar ta zo yadda ta zo ta huce ji mai gani ne mai ji ne magana ya sabka iya zauwa duk wannan kurin ka hodi iya ji iya gani iya da kaza magana ido magana hawa ta wanda wadi kurin ka hode shi yadda ya zo kaka shiga bayani to yaya ne shi matsala ku duk abin da dangana maka shi kun ka hode shi kurin mai ji ne mai gani ne iya zauwa iya sabka da wani abubuwan da iya da aka fada daga kurin ba ruwanka da yanzu yake bila kai haka yadda kaifiya take nan take kawo wa ma'ana zalik ma'anar wannan magana bila kai a ƙasa kenan yace isbatu ma'aniha allaikatu billahi ta'ala tabbatar da ma'anan wa'annan sifofi da girman Allah ko suka dace da girman Allah kama waradat fi nususul wahayaini kamar yadda suka zo a nassi na wahayi biyu alkitabu wa sunna qur'ani da sunna khilafan li ahli at-ta'til wa tafawid sabanin masu ture sifa ta Allah ba ce ma Allah mai ji nan kace Allah iya ji da ido da kaza kenan kai wane ne masu dai wasan hankali da hira cikin sifa ta Allah kuma su ture ta gaba daya sai ke cewa wa qala al-imam malik bin anas rahimahullah iyyakum wal bid'ah قيل وما البدع قال أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون أما, أما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إمام مالك رحمه الله يا بيان cewa iyakum wal bid'a ina muku kashe da yin bid'a qil he wani ke cewa mal bid'a me bid'a ya mai tambaya mai bida da kake muka shir mana mai ha shi bai zama mai bida ba ko a gama mai ake kira da bida he yake ce ahli bida yan bida hum alladhina yatakallamuna fi asma Allah wa sifati wa kalami suna masu magana cikin sunaye na Allah da sifofi na Allah da magana ta Allah a da aka ce Allah misali mai ji ne ai ana ne ji ba da gani ba a mai gani ne gani ba da ido ba wani ci abaci ba Allah mai ji ne ba abinda ake ni kaza ne Allah ya sama a wani mulki shi ke sama irin da wannan hiraye Allah kallam Musa kallam kallam Allah Musa ta kalima ai Musa Allah ba magana bace bai wani abu kaza ne ice ne magana ba Allah bane magana ba tun azar waye haka suke na hiraye su suke suna maganganu cikin sunaye na Allah da sufofi na Allah da magana ta Allah da ilimi na Allah da kudura ta za musu bayani tsakanin da daban sa hira cikin abun na falsafa sa filosofi cikin abun ya ce wala sukutu na amma saka tsanin sahaba ba sa shuru su kyale bakin su abinda sahabbai ba su shiga bayani ba ba su shiga tafsiri ba kai shiga kuran ka hodi yanda ya zo yanda annabin ya hodi sahabbai suka hodi kanka shiga wani dogon hira ka tsaya yadda sahabbai suka tsaya da tabi'ai da suka bi sahabbai da kyautatawa yace wasu alarajun al-imam malikan rahimahullah an qawli Allah tabaaraka wa ta'ala ar-rahman 'ala al-'arshi istawa wani yazo ya ma imam malik rahimahullah tambaya ya mai tambaya kan wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah mai rama ya daidaita akan al'arshi to shi zo tambaye ta yake imam malik kaifa stawa to shi Allah da aka ce ya daidaita kan al'arshi yaya ne daidaita wata irin daidaita ce ka al'arshi faƙal sai malik ya ba da amsa ga wannan tambaya ya ce al'istiwa gairar majabul an ce istiwa da kwasa mana istiwa a larabci ɗaukaka saman abu wal kaif gairar ma'akul yadda allah ya daidaita hankali bai iya tadaruk bai iya sanin yaya ne daidaitar allah kuma wal imanu bi wajen kuma dole ne wajibi ka yi imani allah istawa alal arshi dole ka yi imani da haka amma ƙwallo ka ba ta kaiwa yawan ba magana Allah ba halittun Allah ba kullum ba ta kai san san ba magana Allah ba wa su'alu anu bid'a kuma tambayar ma yaya ne daidaita ita kawai tambayar kanta bid'a ce tambayar yaya ne daidaitar Allah kan al'arshi yace ita ma bid'a ce tambayar yace wa ma araka illa dalan kan yana tambaya na kun kai da mani bata ce ne kun kai dai bata ce ne kuran malaka ce batacce ne kurin me kawai tambaye ke yana bayan da wani ba san shi ba su sa ba masa da mutum kafin cikin kun yasta wa shi kenan wanda go bayani bid'a ce sabuwa kuma kai kin wannan ina kai dai wannan batacce kuma wa amara bi an yukhraj min al majlis kuma ce ku da mun shi daga masallaci ku da mun shi fitanan ne ne zai kai fitina yasa wasu fitina a kansu ya ci auda mun shi daga masallaci kaga ci dan zai ne ka zai baka dawa ba shi dawa ko mutane mataki mataki ne halin mutane iri iri ne ko da irin kiran shi ko da irin halin shi wani ya dace ana kana dan a san abu ne ba wasa a wurin ba wuri bane ba karantarwa ce ba wuri bane ba na shiga muka magana mai hadari shiga bayan cikin sifa ta Allah ta huda huda shi ma ci gaba daya daga wurin wa qala al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi ma ga maganar shi ya ce layan bagi li ahadin an yantaka fi zati labi shai bal ya sifuhu ma wasafa bihi nafsa wala ya ƙudu fi birayi shai'an tabarakallahu ta'ala rabbul alami ya ce bai kamata layan bagi li ahadin imam abu hanifa ya ce bai kamata sai wani malaman gaba daya abu hanifa imam malik imam shafi ahmad su suka shahara ko to duka wani su ake kira su ake kira imamai na arsunar jama'a su ne shugabannin arsunar jama'a duka suna mata ba ko ta fikihu ko aka san ɗauka ake aka ce wai fikihu daban a'a wa'annan shugabannin fikihun ta duniya kuma su ne jagororin ahalu sunna da jama'a duka wannan ittifaki ne suna cikin a'imma shugabannin arsunar jama'a abu hanifa imam malik imam shafi abu amr bin hanbal wa'annan zaman su limamai kuma bai kwata mata wai ba sa kuskure shine aqida suna jama'a wa'annan su ne ga manhus ga gurinsu amma kuskure yana izawa amma da madogaran su bin wannan qur'ani da sunna da abin da ya ganta sukan ce mukan iya yin tsamin ijtihadi inda babu nasi amma ku sani duk lokacin da nassi ya zo ku rike nassin hadisi ko aya ku bar maganan mu sama imam abu hanifa ke ma abu suf nasiya ce almajalan shi ya ce kakar rubuta kullum ya kashi ma'ana ya kashi takarda iya magana ya rubuta ya rubuta kullum iya magana ya rubutawa sai ya ce a bar rubuta bar rubuta ra'ayi ya ce misali ka ce saboda yanzu ka je ka rubuta inda ra'ayi na hudu kafi kaza ka rubuta abu hanifa ya ce kaza kaza kaza to mun rabu ni washe gari yawa na ga nasin hadisi na bar wannan ra'ayin gaban ka rubuta yace shi da cewa ka rubuta komai na gaban ka rubuta yace iyawa ka rubuta abu ne bace kaza duk na ga nasin hadisi na ga sunna na bar wannan ra'ayin duk ka ce ka rubuta ce ka ce bar rubuta komai na gaban ka za ka hatara amma dole menene wasu suna guje ma shiga aiki da ra'ayi idan ma ce idan ma kaga ya wata magana ka sunna to ka san shi ma bai ma'ana bai sani bane ba a karshen sani ne bai wa wani magabatan gaba daya bai wa ɗaya cikin magabatan ka zo mai da hadisi ya ce a ni ga maza ba ta irin da ake a yau eh ya ce lallace hadisi ne ya zo a buhari ma zo wasu amma ce amma munan malikawa to kaja kaji kaji jabin maliki jabin jabin maliki ne jabin ya ba a malikin ma wallahi jabin bayan zai ba maliki yau da magana da kirki ga hadisin sai mu malikawa wannan an shiga hanya daban ya bar malikin kun dan kun mutum dan gargajiya shi dan dan gargajiya ba wannan shi kurin haka ga ana yi kurin a garin su shi dan gargajiya ba shi bai aya bai hadisi haka muka gada wai ganu a garin nan haka ake tun malam wasu marwa a shi ta gargajiya shi bai littai haka tsaki a garin su kuma zai ture aya ko hadisi dan haka ya ga ana a garin ba rushin ayi eh hadis ma amma mu haka muke anan garin ta kai magana ya ce to malam wani shi ma haka yake ba malam wani haka yake wa to malam wani da ya huce ce huce ce ta wani almajiri a Najeriya a makanta yara suna wasu sana'a yaran ɗaya sai zubga zagi ɗayan zagi da ce kaka kaka haramun zagi ba malam ba yayi ba malam ma iyayi to shi to shi zumarin da ya zagi daidai daidai amma yanzu bane amma shi hujjaci malam mai kenan ba hujja bace da malam ya wannan ce mai laihi ne shi mai laihi ne shi ma malam ba dai da malam yayi malam sai halitta da malam yayi zagi ya zagi ya zama halaka jiyar ta kitan malam mai yayi kenan aqida sai ce la yanbaghi ma abu hanifa ke cewa la yanbaghi li ahadin an yadda fi zati allah bi shay su aka taba abin mamaki ba su wani magabatan wai tsoro masu tsoronsu abin tsoron suna tsoron hallaka tsoron tashin hankalinsu ka yi magana ga ta manzan Allah ka kawo taka su tsoron zaɓen ba zai mata a duniya ba tsoro suke su wallahi tsoro suke jabdula bin abbas ya yi magana an mai tambaya mai hukumcin yin tamattu'i cikin aikin haji wannan sunna ce ta sunna ce ta tabbata kasin ba man kasin ce sunna ce yi aiko su mai tambaye ya labarin an ce a wabaka da umar sun ce ba a yi ta matuki ya ce a to kai ka ce ba ga suna ce alhali a wabaka da umar ba su yi wa ka kuma ka ce suna ce a shi ne ka ce wallahi cikin sun musulun imam ahmad ya ce wallahi ina tsoron a muku ruwan takwaran gwatsa daga sama ruwan daga sama azaba ina cewa manzan allah ya ce ku ce a wabaka da umar sun ce ina kawo magana manzan allah kafin ta a wabaka da umar shi zai iya ga wai an kawo magana manzon Allah an ka ta Abubakar ta Umar iya tsoron ai ruwan ta kwaran kwata ruwan azaba ina kai a ce maka annabi da kace malaka ce Abubakar ba ka ce wani ba an ba Abubakar ce wani kawo magana Abubakar bayan ka ta manzon Allah yake tsoron ai ruwan ruwan ruwan azaba daga sama yabi tsoron magabata kan kan saba sunna kai yanzu ma ce malamin mu kaza kai ba ka sunan malamin shi malamin na iya kaza ba ka ce maka hadisi ya zo su kware sun san haɗar abin kenan imam abu hanifa ke cewa layan bagi liya hadin an yanzu ga fisatar labishe bai kamata ga wani yahuducin da yake da alaka da zatin allah da wani abu kai da ra'ayinka bal ya sifuhu bima wasu mafi nafsa ka siffanta allah da abin da ya siffanta kanshi wala ya kudu fi bi ra'ayi shi'an kakka hudu wani ra'ayi da sun aka siffata allah tabarakallahu ta'ala rabbul alamin ya girmama ya ɗaukaka Allah ubangijin halittu gaba daya yace wannan masu ila rahimahullahu an sifatun nuzul faqad yanzilu bila kayf amma abu hanifa tambaya da aka ce Allah subhanahu wataala iya sabka saman duniya iya sabka wata irin yaya ne sabka Allah ce kuma Allah ya sabku yace wannan sabka iya sabka amma ba tare ba da sanin kaifiya ta ba ruwanka ya take kullum ya sauka shikenan ka yi imani ya sauka saman duniya shikenan ka kare ya ake ake wani malaka bane ba sai ya ce ƙalar imam al-hafiz nu'ayin bin hamad al-khuza'i rahimahullahu ta'ala man shabba hallaha bi khalqihi faqad kafar wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fi ma wasafa bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha رواية الإمام الذهبي تكون العلول العلول لعلك غفار أنا دتار الإمام الذهبي على العلو لعلك غفار يجي من شبه الله بخلقه دون دي صفن تعالى ده halittashi ya kahurta duwan da wajen kama kaman ka siffanta Allah da wani abu na na na ma menene ka siffanta to ka halaka ka hurta haka wa mana an karama wasu mafi namsau haka duk wanda ya inkarin wani abu da Allah siffanta kanshi din menene na ji na gani na ido na ta abu da abu ta kanshi dunan sabka da waye duk wannan ya ka suf kai inkarin a ba haka bane shi ma kawurci ne yace kuma walaysa fi ma wasafa bi nafsahu wala rasuluhu tashbihan shi kuma Allah dukkan abin da ya siffanta kanshi ko manzan shi ya siffanta Allah da shi ba magana kama da wani laysa kamithli shay'un ko sami'ul basir babu wani abu wanda yake kama ko min Allah da banne in ya ga maka ce na Allah ne to kan ma ka sawara akan kai imagine ai na kaza to an ce ji an ce gani an ce ido an ce kaza sai ga neman tunanin irin naka kan ma ka haka wannan ma an ji haka mahallaka ce tafakkurin yaya kaga nemo imagine abin akan ka zaka halaka kurin Allah da abin da zama da kanshi kurin kurin kai imani iya da kaza sanin yanne ka ciki ba naka bane ba abin ya karin ka wa qala ba'd al-a'immat salaf rahimahullah dan wani yan wa bidin mai hankali tadaruk da mai hankali haka tabi'i ya san akwai abu da ya huce kulluwa ta wani a cikin halittu yan uwanka mutane masu kashi da wutsari ka san akwai abin da wani zai sani kai ka sani kuma kai ta ilimin haɓura ba ganewa haɓura ba ganewa wani lokaci ne taka mutum ɗan wanka zai wani abu amma kasa ganowa yan wanda sun haka ilimi yanzu nawa abu nawa gashi na iya yawo a duniya ana aiki da shi a duniya misali wata ƙasa ta misali imma amurka imma horon imma rasha wani abu suka yankwanta suka hudo duk duniya an kasa gano aka suka yi shi amma abin iya yawo ana aiki da shi amma wani kasashe masu ilimin ba sun yi sun yi sun ka samu irin shi kuma suna da masu ilimin da komi wani ne mutum mai kwalluwa ya samu abin a cikinsu amma wani kasa ganowa kuma tun dan wanshi ku dole sai kuma da kwada sun haka nan za a zo kalas a baka wani abu ka yi awa nawa kana ya kare ka samu ba wani abu ka ya samu abu shi ka zai kwallo ka samu ka samuwa kenan kwallo tana limita akwai abin da baka iya ganawa ba da da ba a ce da mun gano ko shi kenan ba dan da kasa ganawa ko ta shirme ne babu a'a akwai abin da ya kwallo ka to balle abin da ke alaka da Allah ba gamin shi ka iya suran ta shi kuran sakamakon ma ka sa kanka baiwa ne abin ya yi karfin ka abin da ke alaka da Allah magana kenan kuran yace wa qala ba'du la'imma ay mata salaf rahimahumullahu ta'ala daga cikin shugabanni magabata na kwarai Allah musu rahama suna cewa qadamul islam la tasbutu illa ala qantarat at-taslim digadigai akan musulunci ka zama da ƙawawanka ba ba tagal-tagal wannan kawa kawa ba tabbata sai akan gada ta mai wuya ma'ana matuƙa mutum bai bai mai kauya ba magana Allah ta annabi ko ya mai kauya ya yarda zai tsaya sai ya tsaya ya mai do abin kullo shi sai in ta yarda ta a abu ne wanda ke is possible zai iya yawa an wuce impossible shi impossible kenan a duk wanda ya tsaya akan magana Allah sai ya ake kullo shi sai in ta gano zai yarda to wannan ya cin hadari abinda kuma ake nema a abin nan ya zo daga Allah shine ya zo daga manzon Allah inda ya zo to na gane ban gane ba ya muku labari al'ummomi da dama al'umman farko da yawa sun kafirce mu Allah akan aiki da kullosu dima nan kusa annan sallallahu salama akwai suka yi musulunta ma da farko farko akan kurin mas'ala ta isra'i da miraji sai daga dare daga makka zuwa mutum cikin dare guda da yawa suka yi ridda masu raunin imani me suka yi sai suka yake da kwallo su ya za a yi yanzu ta hiyar da muke wata biyu mu je mu dawo wai muhammad ya ce wai a daren dare muna kwance a makka da shi mu kwanta kun garin allah iya wayewa wai zai gama labarin wai ya je sham ya dawo kudus ya dawo wai dare daya su kama su kama a ce ba sama a su kama a ce ba sama an je sama an dawo kurin an je kudus an dawo ba ba sama ba suke su a ya je kudus ya dawo ma ya suka ce ya za a yi kurin bai wa kurin me hankalinsu suka alisayinsu bai yi wa a ce wannan wurin an je an dawo kuma abin da aka ce allah ne da bawon shi subhanal da asabi abdu ko subhanal da asabi abdu laimin musu haramin lamsa ka sako shi allah ne kuma an ce subhanal da zai ita ka tsarki ma subhanal ya tsarkaka subhanal da asabi abdu lailan lamsa musu haramin lamsa ka sako tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da ya dabawan shi daga masjidil haram zuwa masjidil aqsa Allah shi Allah mai tsarki shi abun ba he ga shi yanzu an adam ne mai kashi da dan wanka yayi na'urar da inda kuke inkari an je an dawo a cikin dare daya awa goma sha biyu bai wa he wata yanzu dan adam yayi abin da kake ta kasar awa daya a sha dawo kasa da awa daya in suka ce ba a zo an zo dan adam iya da abin da zai je wannan wurin kasa da awa daya dan wanka ne yanzu kana kallo kace da Allah bai Allah ma bai iyawa wani bai iyawa bai yiwa me yasa kace bai yiwa hankalin sai ne gajere karamin hankali ne kullu ba ta kai can ba dan kasan yanzu kulluwa ta dan uwan su yayi ma aikace an gwada ma abin aikace ma an ka gani a duniya ka gani gashi a sha abu ne mai yiwa abin da kace bai yiwa suka hurta suka suka zama yan wuta a banza eh sun dawo da gyara su sun yage da kwallo su sun kafarce mu Allah sun ta wuta abinda kuma abinda a nan duniya a wannan mai yiwuwa a wajen mutane mai yan'uwansu su sun ce baiwa sun mutum sun ta wuta kai tsaye ba magana kuma a koma a gyara to haka ke in dai Allah ya ce kaza ko a ce kaza ko ka yarda kanka ce hei na ini na gano abinda kuma ke nema gare ka a tabbacin shin wannan abin Allah wadi shi saka nema ya zo a Qur'ani ya zo a suna ingantata inda ya zo shi ke nan ma'imani sami ina wa ta'ana shi ne zaman lafiya ga mutum shi zai ce ma kenan ƙadamul islam la ta sabutu illa alaƙanta ta tasalim diga-digai na musulunci bai tabbata sai akan gada ta meka wuya kurin ka yarda sami ina wa ta'ana kurin ya ce fa'ahalus sunnatu wal jama'a ba ga abu ka su duka ba musulman a nasar sun saddik ai wannan mas'ala ce an zo ana jita-jita annabta da yin sayan da ya dawo ya ba daya cikin matan shi matan cikin wata mace ya ba ta labara wani ta ce izo za ka ce gaya mutane za ka kama mutane labarin wani abin muhammad an yi akwai ta tara ga abin wannan an yi suke ta ce wadda ce wadda zan gaya musu ko da suka yi dole ga musu ko da za su kai tattalin dole ga musu sai a aski abubakar abubakar ka ji mutumin naka fa ka ji mutumin naka wani zaka ji abin da wata sabuwa ne kawo kayan duk duk bayar da ba wadai wasa da hankali shi sai ki bayar da ba kaji abin da kana wai yanzu jiya ma wai ce wai a cikin daren jiya wai ya je Kudus ya dawo a daren jiya kaji abin da ba labari ba yace in dai ba ku labari tabbas yayi me me mamaki yace in dai wani gon haka yi in dai wani shikenan shi ya san sai kan Siddiq Abubakar Siddiq din da bata annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo don su kure shi akwai ƙwararru sun san wurin shi sun san shi garin sun san bisan garin ba shi bisan garin ta bisan garin ba bisan garin ba dan da bisan garin ba a san bisan garin ba to za su da a kure shi ga ƙwararru sun san garin aka ce to zo ma zo ka ce ka je kursi na je to ka ba mu labari ƙofa nawa ce mai kallon arewa misali ƙofa nawa ce mai kallon kusum kowa nawa gare shi duka akan tambaye ka gama labari wannan shirme ne zai yi yanzu ka je wuri kullum a gangashi ka yan wasu nan na shawa ne ka nan kowa noce ladda bai gamsu ga maka ba na muke ba ni ma za ka labar daga gama gagawa ta gani ba na gana gagawa na haka na kan diba na tunan tuko ba na gama kowa noce daga gagawa ina tunani kaga yana diba ku to ko cika zane to abu nawa kenan wannan abu da yawa za ka yi rayuwa cikin shi ba ka ga baka lissa hannu ne ba mu dindin kwarewa ka ce yanzu ka gaya mana kofa nawa ce na ta ce kallo sai Allah subhanahu wataala sai aka daga mai dakin a gaban shi ke kallo eh ga daki ya kallon shi me kuke tambaya kwano ce ta gano ce ta gaza ce da da gusum kawo ko ta gusum arewa dole ya inganta ya dole ya inganta yadda fata yake ba su labarin bi tafasir kowa kaza ce taga kaza ce dala dala dala amma dakin a gurin gaban shi su musu gani Allah shaida mu ya ce kenan fa'ahalu sunnatu wal jama'a bari'una min mazahib ahalu ta'til wa tashabih wa tafawid walhamdulillah su ahalu sunna wal jama'a sun kubuta ba ruwansu da mazhabar yan ture wata siffa ta Allah ko siffan ta Allah kutamta Allah da wani ko tafawid an tafawid mu da kullum ba mu cewa mai ji ne ba mu cewa mai gani mu da kullum da mun ba ruwan mu ba mu ciki su sun ce ba Allah bai ci ba ko su sun ce kun bai ci ba ba ci ba Allah ya ido ko makana ido ko kawa ba mun ba ruwan mu shi ka dauke ne ko abin da inda abu mun zama su su shiga cikin magana makaro ba ruwan su shiga cikin magana ma ba su fasara ba su ce ba sun ture kuma sai da ba to arsuna ba su haka nan yace alhamdulillah kan wannan aqida yace hadi aqidatu salafus salih wannan ita ce aqida ta magabata na kwarai su ne ahalus sunnatu wal jama'a ahalus sunna da jama'a wa qawalu aymatuhum fil iman billahi wannan abin da ya gabata shine maganganun shugabannin ahalus sunna wal jama'a akan imani da Allah tabaraka wa ta'ala faman salaka masalakahum yakunu multaziman bi manhaj rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram duk wanda ya shiga wannan hanya ta magabata na kwarai irin wannan aqida ya bi ta ya zamana ya shiga cikin ta to سواء كان السالك هذا في أثرهم أو في أصول أو في الأصول المتأخرة من ونا أكيدا إلى ونا أهل السنة والجماعة وين دي لازم تشيتا تو irin mazhabar manza da sahabbai iya tare da su zamani ɗaya da sahabbai a in ma a zamanin ƙarshe ya zo kai ne tare da su ko daga baya ka zo ko a ƙarshen zamani ka zo in dai ka kenan wa kullum man khalafahum duk wanda ya saba ma ahlus sunna wal jamaa kan irin wannan ta aqida la yakunu minhum bai daga cikin su wa in kana mawjudan bainahum ko da su ya rayu kenan al'amarin kurin aqida ce aikinka ka idan ta dace da irin ta salafus salih sahabbai da masu bin ba sahabbai irin wannan akida gare ka ko ka rayu da su ko baka rayu da su ba kana tare da su haƙiƙa amma ko da kun rayu gari guda zamani lokaci guda in dai ba haka ce akida ka ba kai ba su kina abin akida ce imani ne ba mai sa ka ba mai gudda ka imaninka aƙidarka ta sa ka layin salafus salih rashin aƙida kai hudda ka waje kuma baki bai sa ka aiki Allah taimake mu yanzu wannan shine karshen wannan bayani na imani duk muna cikin yawan bayani muna kaka mu kaka wata muna cikin rukunin imani guda shidda domin bayani mai kwana biyu muna yi kalkashin imani billahi ne duka duk imanin da Allah ne sunayen shi siffofin shi duka shi aka ta wannan bayanin yanzu kuma sai a cikin rukune guda shidda kuma mun ce kamar da musulunci ke rukune guda biyar kuma wannan kuma lazim ne ga musulmi kana maraya kana kauye kana sama kana kasa da ko abu da ta ko abu da tambaye ka nawa ne rukun na musulunci wajibi ka wani on kowa ba sani ba to kuma tsala to yanda yake wajibi sai rukun na musulunci guda biyar shedawa babu abin mota da gaskiya sai Allah Muhammadu manzo na Allah tsaye da sallah ba da zakka azumi haji ko to shi ma imani haka yake da rukunai guda shida dole ka san su ko a barci a fada ka ka san me rukunan imani to wannan shine guda shida imani da Allah da mala'iku da latattawai ka da manzanni da ranar lahira imani da kadara alkhairi ko shari ko wannan guda shidda shi ne maka ambaci ɗaya yanzu sai sabon rukuni na biyu a rukunu sani al'imanu bil mala'ika imani da mala'iku a ce kulukar mala'ikata min nur mala'iku wata halitta ce da Allah ya yi su daga haske na gama labari an halicci mutum daga laka aljani daga wuta mala'iku daga haske kowa halitta shi daban ce yadda Allah ya soye kowa daga wani abu to wa'annan mala'iku wajibi ya ce al'imanin bin mala'ika huwal iman bi wujudi imanin jaziman la ta tsaro ku ilai shakkun walarib na ga lokacin namu kamata ya madasa harkon dan lokacin mai minti ɗaya minti biyu ba madasa a harkon karatun ya daɗi insha Allah Allah kai wannan ta insha Allah muna fatar Allah subhanahu wataala ya sabka mana da ruwa mai albarka ya kare mana imanin mu ya biya mu duka bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته